godiya ta tabbata ga Allah sarkin baiwa mai kowa mai komai wanda ya sanya daidaituwa dodar akan hanya ɗaya daga cikin manya-manyan alamomi na nagarta alamar yiwuwar tsallakewan bawa wancan rana mai zuwa istiqama kenan in ka ce kana neman fassarar istiqama ai asali an ɗauko ne daga kama ya tashi idan ka ce ko istiqama ka lura ƙarfin shafi ka ce ya kama wato ya nemi ya tashi ɗin ya tsaya cak tsayuwar daka yau mai daka in ta gaji gudu take ya fi tsayuwar mai daka don ita mai daka in daka ta daka sai a dake ta ta kuma zauna amma istiqama ka tsaya kyarkyar amma kan mai wanda ya tsaya kan cin haram istiqama ne la wannan wahalar da kai zalunta kai wanda ta tsaya ta dage akan sayar da jikinta a bata kuɗi za ta ce ba istiqama istiqama dagewa amma akan kirki istiqama ke ليس من يقطع طرقا بطلا انما من يتقي الله البطل جي ابن الوردي wanda ya ƙatautar turkan ya bi dogon hanya yana dogon tafiya ko ka ce a'a wanda ya ɗauki makami yana yanke hanya ba shi bane jawo innama man yattaqilla hal batal kaji al batal man yattaqilla Allahumma ja'alna min al abtal al haqiqi to istiqama kenan daidaituwa akan hanya ba ta dama sunanta daga cikin yar manuniya kan istiqama ko ka ce daga cikin ma'anonin istiqama Allah ka ba mu istiqama Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 41 aya 30 daidai fassara dan na jawo ayan da waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu sun mastafamu sannan suka daidaita babu tsoro gare su ba bakin ciki mala'iku na sassaukowa lokacin mutuwa suna kan guji tsoron komai tsoron mai ba ku da tsoro ba a gaya ma kowa wannan sai wanda ya samu istiqa daidaituwa a kan hanya mala'iku suna ce kar ku ji tsoro tsoron inda za ku tunkara ba kabari ba ne ba ku da tsoro ba ɗaya ba ne irin wanda za a ce da shi wannan zai'ati harka wanda ake fincikar rai fincikar ran kafirai kai ko bishara ake maka albarkacin samara na istiqa Allah ka ba mu istiqa amin wannan suratul haqaf ke ko kuma suratul fusila sura ta biyu sura 46 al-ahqaf Allah ce wanda suka ce Allah shine ubangiji sannan suka samu istiqama to waɗannan su babu tsoro gare su ba bakin ciki wancan kuma laiku suna saukowa gare su a wancan dandu an kore musu tsoro da bakin ciki kar ku yi bakin cikin abin da za ku bari ƴaƴa ne ko Allah shine mai jibinta lamarin dukiya ce kar ku da tunda kun yi abin kirki ai kun gama jarabawa ku ta fito natija ta yi kyau ba ɗaya ba ne da wanda zai ci ya laita ne lam'u ta kitabiya walam adri ma hisabiya ya laita ha kanat alqadiya ma aghna anni ma tatar shi khuduhu fa qullu thumma aljahim sallu thumma fi silsan darwa yani ba ɗaya ba ne ba darwa 70 dhira'an fasluku saboda me innahu kana dublan baya imani da Allah wanda yake al'azim ba ɗaya ba ne da kaga waɗannan ayoyi guda biyu sun fice maka ma'anar istiqama qul amantu billahi thumma istaqim a hadisi ya manzo Allah menene istiqama sai ce ce ne na yi imani da sannan ka daidaita to daga cikin abin da ke gwada maka kana da istiqama ga su kaɗan daga ciki suna da yawa farko tauhidin ka ya zama to tsayayyen tauhidi tunda ka ce Allah to ka san ba fa wasa ba ne domin idan ka ce Allahu akbar abinda kake cewa Allah shine mafi girma kinan duk wani mai girma Allahu akbar min ya fi shi duk wani isasshe ƙasa yake in aka ce Allah shine abin da kake faɗi haka wani malami yake cewa in kana neman dan gwagwarmaya irin musulmi ka kare domin ya ce duk wani ja'iri mai takama da ɗaukaka ka ce ƙasa kake Allahu akbar minka abin da kake faɗa kenan to kuma sai ka je ka girmama wani can wanda ba kowa ba baka da istiqama ko ban ci ma magana lafazin ka kafanci me kake faɗi akbar ka ce sabo sai tunkare ka shedan ya ja ka ka bi kenan shedan ashitanu akbar a'udhu billah kenan baka samu istiqama ba kenan tauhidinka ba ka yi ba shirka ba ka yi ba ɗaura wani canfi ba magana wai ka sa goro a gida wai maganin barawa ai goron shine barawan ya bayan ka sace imani to abadan ko akwai wani shehi maka ɗaura shi zai maganin barayi ƙarya ce ko kana da wani fami da zaka sha wala qaitu alayka mahabbatan minni wa in ka sha ko ba ta son da za ta so ka a ina za ta so ka ƙarya duk mabudin shari da kafirci da mushkila ko ya sa maka wani hatimi ai idan ka zo ka rubuta idan cikin mace ya tsaya ciro to ka rubuta abin da ya da sauransu misali ƙofofi na fasadi saboda haka tauhidi inda ka ce Allah karka yi shirka abadan shi yasa sai ka yawaita faɗin Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah ina neman tsarin ka in shirka da kai bayan na san ba daidai ba ne abinda ban sani ba na yi Allah ka gafarta min ka fita Allah ka samu fita na biyu a gurguje daga cikin alamomin wato istiqama ikhlasi ka sa Allah duk aikin da za ka yi in baka sa Allah ba ka sa makirci da yaudara da khayinci abu ne mai sauki Allah ya tona asirinka kafin ka je ko ina ko duniya kuma sai ta gani ashe ba Allah aka mafata to Allah ka kiyashe mu da jin kunya da fallasa duniya da lahira Allah ka tsare mu ka sa komai namu dan kai zamu yi ba ka ba kafin gaje komai na sai ga Allah to na sai ashe Allah ba shi aka kai kuma ka kiyaye goyon bayan dukkanin mabannaci dan sai Allah ya tirke ka saboda ka zalunci abin da Allah ta'ala ya baka na ilimi ko abin da ya kamata Allah ka kare na biyu daga cikin abin da Allah ke nuna maka wato ma'anin wato istiqama shine shukrun ne shi za kullun ka dinga roƙon Allah ikhlasi ikhlasi ikhlasi duk sallah ka roƙi Allah ya Allah ka tace aiki na Allah kar ka sawo ne samu rabo ciki Allah bana bukatar yaban kowa bana shayin sukan kowa kai nake nufi anta anta ulidi ya Allah sai ka sha mamaki ma duk lokacin da makirci ya gito zuciyarka to dama duk mai makirci masu yaudara suna da tuta ta da duraren kiyama haka annabi ya faɗa likulli gadirin lewa duk mayaudari yana da tuta a ce gashi mayaudari ne a duniya ballantana ka fake da kuma sunan Allah ai ka shiga uku Allah ka yafe mana ka samu gyara halayen ka tsarkake mai Allah ka kyashe mu da jin kunya duniya da lafiya yana daga cikin abin da ke tabbatar da abin da ake kira wato an al-istiqama gode ma Allah kan ni'imarsa neman lafiya hankali ilimi ci sha tufa iyali ya akhil karim nawa ka sayo ka je kasuwa ka ci riba kwana biyu sai Allah ya jarrabe ka to ba za ka gode ba kar ka zama bakin kaza cika goge ba jiya an samu riba yau Allah bai gada ba kai hakuri mana Allah bai bada cin kaza jiya yau kuma ya barku da ainihin gurasa ita ma gurasa ya sarki ce ba salar da bace ai hakuri mana ina bada misali ne kawai gode ma Allah kan ni'imar shi malam ya ce wallahi ko kana bakin kura gode ma Allah sai ce malam ina bakin kura ce eh ka gode ko ba komai ka gode ma Allah da ya halicci kora tana da haƙora kuma za ka sha mamaki wallahi Allah ba abin da bai iya ba Allah kai mana mai kyau saboda ka gode ma Allah kan ni'imar shi kar ka rena abin da Allah ya baka na hudu yana daga cikin alamar istiqama wato ainihin yin afuwa kan wanda ya zalunce kai khairince kai kamar cira wadai kar kwana da abin a zuci bas kawai ka ce ni na ga na ci gaba ba za ka waye baya ba alamar ci gaba ne gare ka Allah ka ba mu irin wannan hali yana daga cikin abin da ake so game da istiqama neman ilimi karke wasa da neman karatu in ka zauna dunkunkun baka neman karatu to ai ko ruwa ma in ya zauna a wuri daya bai gudana ba ba Allah da shi amma ruwa da yake gudu yana da tsaki kai ma da kake gudu neman ilimi ka je ka dawo akwai alamar kawaye kenan in muka ce ilimi ilimi amfani ne kenan yana daga cikin alamar istiqama haƙuri akan kai kawar rayuwa kunci na abinci kunci na gida fitintun tashin hankali haƙuri amma ba haƙuri wanda yake negative ba akwai haƙuri da suke kira salbi kaga sabo a gidan ka ce a sai haƙuri a ba magana haƙuri hatakka ba ta sai da sallah ka ce to sai da kuɗi a'a ba kuɗi ba ma'aikata da ke karkashin ka ba sa zuwa aiki da kace ai hakuri a'a ka abin da ba magana hakuri ba ne ka samu istiqama ka ce kowa ya daidaita amma kai ka fara daidaita din dan na ba su koyi da kai saboda da na gaba kan gwada zurfin ruwa yana daga cikin manonin istiqama wato qana'a godiya abinda Allah ya ba ko dan kadan ne ka gode kada ka ido ga abinda wani ke da shi Allah ne ya ba shi kai ma ka roki Allah ya baka amma ka ba za ka gode ba sai ma ka sauka daga hanya wadda take madaidaiciya saboda rashin godiyar Allah to wannan kenan yana daga cikin manonin istiqama hadisai guda biyu kafin mu tada sallah insha Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani abun da za a dora shi a sikeli na lada da zunubi don tashin kiyama da ya kai kyakkyawan hali nauyi yana daga cikin istiqama kyakkyawan hali shine hakuri ka ba wanda ya hana ka kai yafiya ka cika alkawari ka zamanto jarumi ba rago laba wajen gaskiya a tsaya sai inda ya tuna buzu na kar ka zamanto kuma matsoraci faɗi gaskiya ko a gaban waye yana daga cikin sulhun amma kar kai ƙarya kar kuma ka kare ƙarya saboda ɗan abin duniya da za ka samu wannan rago ne kai to misali ai jarumi shi ne ce kai ko da ina son ka baka da gaskiya a nan in kai shiru duniya sai ta gana shi kai rago ne baka da ƙwarin zuciya to abin duniya ya ɗauke ka ya buga ka da ƙasa ko muna neman tsarin Allah kar ka samu zamantowa Allah ka tsarkake samun mu da cin mu da shan ya rabbal alamin sannan kuma sai ce ba abin da za a dora shi akan mizani sai yarin ja in dai wato kyakkyawan hali ne sai yarin ja wannan hadisi sai ce wallahi mai kyakkyawan hali husnul khuluq yana da ladan mai azumi mai kuma tsayuwar dare husnul khuluq ka tsanci kuɗi a kasuwa ka san ba naka bane sai ka ce kai ba zan ci ba da Allah ina sarkin kasuwa kuɗin nawa aje a ne ba na bane kyakkyawan hali ne Allah wani baka ajiyar naira miliyan ɗaya ko ka ce dubu ɗari biyu ko ma nawa ne kaddara ya baka dubu ɗari biyu amma dukkanin su ƴan ɗari biyu ne sababi kar kar kar kar wani zo neman canji kar ka bashi canji dan ba naka ba sai in wancan mutumin ya ce na yadda ka ba da canji wani ya ce da Allah je ka sayar da min kaza je ka sayar da wannan ragon a matsa a dubu ɗari biyu da ka je sai ka sayar a dubu ɗari biyu da hamsin bai sani ba ya halatta ka ci ba ya halatta ba kyakkyawan hali ba ne saboda ka hau wani dandali ne kai cuwa-cuwa ɗin ka da hamsin gaya mai to wani wannan faragon zan ba iya ƙadan na san kasuwa ce babu kuma abinda ka tsara na ka ladan ka kyau shi magana ta ƙare kuma wallahi ana irin wannan da yawa shi yasa muke cikin kujuba kujuba kon gaba kon baya Allah ka gyara halaye hadisi na karshe wannan hadisin Abu Darda kenan cikin Abu Dawuda hadisi na karshe an sassa yana cewa na ba da garanti ga samun aljanna a kewayen aljanna ga wanda ya bar musu da jahiliya ko da yana da gaskiya kuje da kyau na biyu na ba da tabbas game da samun aljanna ga wanda ya bar ƙarya ko da raha yake na biyu na uku ya ce na ba da garanti a hausa mu ta zamani da samun aljanna mafi ƙololuwa ga wanda yake da kyakkyawan hali ka dubi jere kewayen aljanna tsakiya the highest Allah ka arzuta mu da kyakkyawan hali wannan hadisi na cikin sunan abi dawuda hadisi ne ingantacce hadisin abu umama talbahi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لنا من ازواجنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء اللهم كلنا لا علينا اللهم لا العالمين اللهم من علينا وعلى شبابنا بالهدى والتقى اللهم حب لنا الهدى
آمين رب العالمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين